السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna hudu ga watan jumada sani a hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1445 muna kuma 17 a watan 12 shekara ta 2023 Allah ya kaddara mana zama a wannan babban masallaci na fada mai martaba sarkin gumel a ci gaba da karanta littafin durusul muhimma li'ammatil umma rubutun Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullahi ibn Baz a yau za mu tashi cikin littafin akan darasi na hudu inda malam yace ad-darsu rabi'u darasi na hudu darasi na hudu yana magana ne akan aqsamu tauhid wa aqsamu shirki rabaraban tauhidi da kuma rabaraban shirka ma'ana a wanda kashe-kashe ne ake so a kadaita Allah Allah a gurin ya zamanto shi shi kadai ne sannan wane irin ayyuka ne in kai yana fadawa daya daga cikin kashe-kashen shirka din shine abin da yake nufi a wannan babin a dunkule ana kasa ta Allah gida nawa sannan menene idan aka yake faduwa cikin shirka sannan shirka dukkaninsu matsayinsu ɗaya ne ko wata tana fin wata kuma suna iya bambantuwa a suna amma dukkaninsu suna fadawa a matsayin shirka mala yace bayanu aqsamit tauhid a cikin babin sai ya ce abin da ya dace a wa al'umma bayani a kan shi tunda ya ce addurusul muhimma li'ammatul umma to menene yake da muhimmanci ga al'ummar musulmi sai ya ce bayanu a kasamin tauhid a wa al'umma bayanin kasakashen abin da Allah maɗaukakin sarki ya cancanta a kaɗaita shi cikinsa wahiyar salasa abubuwa uku su ne Allah ya cancanci a kaɗaita shi ya ce akwai tauhidul rububiya akwai tauhidul uluhiya akwai tauhidul asma'i wasu sifati akwai tauhidul rububiya tauhidul uluhiya tauhidin asma'i wasu sifati tauhidin ubangiji yadda Allah ya zama tohi ne ubangiji ubangidan takuwa da tauhidin bauta da tauhidin sunaye da siffofi ya aka yi Allah ya zamanto shi kaɗai ne Ubangiji yini a rububiya ɗin sannan ya aka yi Allah ya cancanta da dukkanin nau'ikan bauta tauhidul uluhiyya sannan sunayen Allah ya za a yi a kaɗaita Allah kaɗai a cikin sunayen shi da kuma siffofin shi sai ce amma tauhidul rububiyya shi tauhidul rububiyya menene shi wanda yake magana akan cewa Allah ne ubangiji fa huwa al-imanu بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء shine imani da cewa shi Allah tsarkakakken sarki shine mai halitta ga komai ga kowa ka sa a ranka duk abin da ka gani Allah madaukakin sarki shine ya halitta shi al-khaliqu li kulli shay'in mai halitta ko mahalicci ne ga komai wannan ba abin da yake da bukatar ka dauki da abin da kaga yayi dadi da bai yi dadi ba da mai kyau da mara kyau da wanda ka gani da wanda baka gani ba in dai wannan abin akwai shi ya faru ko zai faru to babu wanda yake samar da shi in ba Allah madaukakin sarki ba al-khaliqu li kulli shay'in al-mutasarrifu fi kulli shay'in kuma shine mai zartarwa a cikin komai shi ya samar da komai kuma duk abin da kaga yana faruwa to Allah madaukakin sarki ne ke zartar da shi ba wanda ya isa ya zartar da wani abu sabanin abin da Allah madaukakin sarki ya so ya zartar la sharika lahu fi zalik bai da abokin tarayya a cikin wannan wannan fadin imanin da cewa Allah madaukakin sarki shine mai halitta ga kowa wannan ne cikakken imani an samu al'umma kuma an samu ƙungiyoyi da sunan musulunci watakil a nan gurin sun ɓangare suna musama wa Allah maɗaukakin sarki kishiya akwai wanda suke da imanin cewa in ka ga abu kyakkyawa mai daɗi wanda yake ɗauke da alkhairi to wannan samarwa ce ta Allah maɗaukakin sarki idan kuma ka ga abu mummuna na sharri mara daɗi to wannan kuma sai a ce ba Allah bane ya samar da shi ko aikin shedan ne ko aikin ɗan adam to malamai suka ce in dai abin sunansa samamman aiki sunansa halitta faruwa yi ba wanda ife samar da shi sai Allah maɗaukacin sarki sai dai akwai abin da Allah ke samar da shi ya yarda da shi ya amince da shi a matsayin addini a matsayin shari'a akwai kuma abin da Allah ke samar da shi jarrabawa ce ga bayi kuma yace kasa afka mashi kuma in sun afka mashi Allah maɗaukacin sarki zai iya kama shi da haka dai a dunkule da sunan halitta ko samar da wani abu ba a isa a samar da wani abu da zai faru ba ko yake faruwa a ce ba hannun Allah a ciki wannan babu shi a cikin mulkin Allah to sai an samu wannan shine tauhidur rububiyya ke zama a cikin zuciya babu wani abu da zai faru ko wani abu da zai afku ko wani abu da zai gudana face Allah ne ya samar da wannan abu kuma almutasarrifu fi zalik shi Allah shi ke zartar da wannan abu yadda yaso haka yake tafiya shi yasa wani lokaci inda mun karanta abin da muka karanta a cikin al'adabul mufrad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku zagi zamani saboda idan zamani yayi tsanani yayi kunci zaka ji muna Allah wanda wannan zamanin me ake da shi an shiga kunci an shiga damuwa an yi kaza sai Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusubbu dahara kada ku zagi zamani fa inna Allah huwa daharu shi Allah madaukakin sarki shi din shine zamani da aka hatta wannan rayuwar da muke ciki daga dan lokacin da aka cire subsidy zuwa yanzu har yanzu wannan din bai isa ya faru ba inda ba amincewar Allah madaukakin sarki halin da muke ciki a yanzu da sanin Allah to faruwar Allah ne ya so nan abin ya kasance yana daga cikin tauhidin rububiyya shine ka yadda duk abin da ya afku Allah ne ya so ya faru kuma shi ya samar da shi duk yadda dan adam ya kai da munafurci da kutungule ya samar da abu bai isa ya samar da shi ba idan a wajen tsarin Allah madaukakin sarki ne almutasarrifu fihi kuma Allah shine mai gudanarwa cikin wani al'amari din da haka yadda zamanin yanzu kuma yadda za a tafiyar da zamanin sai Allah madaukakin sarki yasa da yawa na sha wa mutane inda bisafin dan adam ne zaka bari mutane ana ba su alƙaramin albashi 30 sama da shekara biyar farahi yana linkawa sama da sau biyar mutane suna nan a wannan 30 din kuma suna rayuwa inda lissafin dan adam ne wallahi sun dade an gama faduwa ƙasa amma sai ka rasa ya aka yi to kuma tafiyar ake kullum kawai gari kaya na ƙara tsada amma kuma Allah bai hana mutane abin da za su ci ba Allah bai hana mutane abin da za su sha ba ko mutane suna rayuwa wani lokacin har su hira kaga suna babbaka dariya wannan yake nuna maka kenan shi abin da ka gani a hannunka wata il sababi ne ko sila ce Allah ya aji amma hakikanin zamanin da wadatuwar da arzikin a hannun Allah madaukakin sarki yake so sai ka da duk abin da ka gani dan adam zai iya zamantowa sababi ne amma bai isa ya samar da abin da Allah bai samar da shi ba almutasarrifu fihi in ya faru kuma zartar da abin da gudanar da shi wannan karkashin kulawar Allah madaukakin sarki ne shi kadai yana da kyau mu gyara wannan a cikin tauhidur rububiyya din mu sai kashi na biyu na tauhidi sai ta amma tauhidul uluhiyya shi tauhidin ibada uluhiyya fa huwa al-imanu bi anna Allah subhanahu huwa al-ma'budu bi haqqin la sharika lahu fi dhalik shine imani da cewa Allah shi kadai ne tsarkakakken sarki bi anna Allah subhana Allah tsarkakakke huwa al-ma'budu bi haqqin shine abun bautawa bisa cancanta an yadda ana bauta ma waɗansu abubuwan amma sun cancanta da bauta ko ba su cancanta ba ba wanda isa ya musun cewa ba a bauta a nan banda ta Allah madaukakin sarki ana bautar abubuwa da yawa amma bisa cancanta ne ko ba bisa cancanta ba mu fara da na kusa kusa sune kristoci suna bautar annabi Isa in nace bauta hatta kiran shi ya baka albarka ko ya sa maka albarka ko ya baka kariya ai bauta ce yanzu idan ka ajiye kirista abinci sai ya rinse ido ya kira Jesus yayi dan maka turanci sai kuma ya bude ya fara cin wannan abincin wannan albarkar da ka kirawo ita kanta bauta ce ina za ka ajiye maka abinci ka rinsa ido ka kirawo sunan manzon Allah to shirka kai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar idan zaka ci abinci sammillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalika ka ce bismillah ka ci gabanka kuma ko ka ci da hannunka na dama kul bi yaminik ka ci da dama kuma ka ambaci Allah madaukakin sarki kenan kiran wani ya sa maka albarka bauta ce so yanzu da ake bautawa annabi Isa ya cancanta da bauta ne a hankalce ko bai cancanta ba idan mun dora shi akan hankali ina mutanen da aka yi kafin annabi Isa alaihi salam wai sa musu albarka inda shine abun bauta kamar da kiristoci suke gani to mutanen da aka yi su tun daga kan annabi Adam zuwa kan annabi Musa alaihi salam har zuwa baban ko babar annabi Isa alaihi salam wai kula da rayuwarsu wai sa musu albarka to tun da an yi wani zamani da baya nan bai sa musu albarka ba bai kula a hankalta bai cancanta da abin bauta ba sannan da baya nan wa yake kula da kuma mutane tun da ka tambayi kiristoci mai suke cewa ne annabi isa ya mutu saboda zunubansu ko ko ba ka suke cewa ba annabi isa ya mutu saboda zunubansu to idan ya mutu saboda zunubansu zunuban da suka yi a baya ko kuma zunuban da za su yi a nan gaba wanne ta mutu saboda shi tunda a yau ba ana zunubi ko idan na baya ne ya mutu saboda shi wancan da aka yi kafin a haife shi ko wanda aka yi a zamanin yana raye ko wanda za a yi a bayan yanzu ya mutu don abin bauta da za ka ɗauka a hankalce sai ka ga cewa bai cancanta da wannan bauta ɗin ba gumaka ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ku kira su mutum in suna magana ɗaya daga cikin siffar abin da yake naƙasa abin bauta ya zama to ba zai iya maka magana ba kuma an ka gaya masa magana ba zai iya ji ba yasa suka ce malaman musulunci ko shugabanci za a bada duk wanda yake da na ƙasa a ɗaya daga cikin sassan shi to ba ya fi cancanta da mulki ba idan aka zo takara ɗaya kurma-kurma ɗaya kunnensa fayau a cikin siyasatu shar'iyya ta addinin musulunci wanda kunnensa bai da tangarɗa shi ake ba wa shugabanci saboda wannan matsalar ta kunnen da baya ji wata rana sai an samu matsala ku faɗi kaza shi kuma kaza ya ji ku ce masa takurawa ya ɗauka takarawa aka ci ka gana magana a talakawa an takurawa talakawa yi kuma ɗauka cewa matsaka suna takarawa saƙo ya zo daidai kuma bai zo daidai ba ba zai zo daidai ba ya sa suka ce to ko matsala ɗaya ya samu akwai matsala to sai aka tada gumaka da ba sa ji gumaka da ba sa magana in ta da ohun layi su ma'udu a akun haka Allah ce daga cikin na ƙasarsu idan an kirawo su layi su ma'udu a akun Allah ce ba sa jin kiranku wannan da gumaka da annabawa da waliyai da shehunai da mala'iku duk wanda ka kira igaji ga mana da aka yi ji ba wanda yake ji haka Allah ya faɗa Allah ce kai a ƙaddara walau sami'u masta jago lakum ko da sun ji ba za su ansa ba ka zo ka gaya mana ka kira shehunka min yadda ka kira shi min yadda ya ji to ya ansa mu ji da mu da kai mu zauna a ɗaki daga farkon dare zuwa safiya ga tarbi mai dubu ba ta mai miliyan muna zaune yi ta kiran shi in har ya ji to ya ansa in ya ansa ai za mu ji walau sami'u mastajabu lakum Allah ce kuma wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum a ranar gobe alkiyama za su yi baran-baran da wannan shirka saboda kiran da kuka musu shirka ce a ranar gobe alkiyama za su ce ba mu yadda ba ba mu ba wannan aiki ma mu karbe shi ba shi yasa to kowane irin abin bauta ne in ka ga wata na ƙasa a tare da shi to bai cancanta da abin bauta ba yasa masu bautar shanu dan Allah akwai hankali a ciki sani yadda kake bautawa fa in ta yi bata ta shiga gonar wani yanka ta zai kuma cinye ta zai kuma babu abin da zai faru idan dutsi ne kake bautawa wallahi tun dadaya wani zai nika akan dutsen wani kuma in yana neman gini bulo da ya masa problem shi zai sa ya sa masa siminti ya lele har abada ya koyi Allah ka wallahi gani ba to yanzu Allah sa Allah ka a gini a lele yana ji yana gani akwai matsala ko ba matsala shi yasa yake cewa to huwal ma'budu bi haqqi shine wanda ya cancanta abin bauta bisa cancanta dalilin ma bisa cancanta hisa za mu tadda sunayen shi a gaba duk wani suna da kai da ka gani kamala da izza da cika yake nunawa akan Allah madaukakin sarki babu ta inda zaka iya aibata Allah babu ta inda yake da naqasa yasa ban aka faɗa yake cewa subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sabbih isma rabbikal a'la subhanallazi asara bi 'abdihi laylan wani gurin yace ka tsarkake shi wani gurin ya bada umarni wani gurin yace ya tsarkaka saboda babu ta inda za ka samu tawaya amma duk wani abin bauta da ka gani to yana da tawaya in ka ɗauki yahuda da suke ganin uzairu ɗan allah ne ko abin bauta ne shi fa mutuwa yi ko shekara ɗari yana mace ba ka labari ma ba labari ba fa amatahu allahu mi'ata ami kuma ba'asa allah ya kashe shi shekara ɗari sannan ya tashe shi to shekara ɗari yana kwance me ya faru da Allah a ce kai ne da gida da mata da ƴaƴa kawai a waye gari a ce ka shiga kalwa sai da kai shekara ahirin shekara kace kai ne mai gida dan Allah mai kike da labarin ya faru yanzu ya ringa fada kabari ana goyo shekara ahirin ba maki an mata aure da danta sai ma jikan ka ne me ka sani na wahalarsa me ka sani na dawainesa in dai za a wani lokaci baka san me ya faru ba to baka cancin shi da cewa abun bauta bane yasa cikin siffofinsa yace la ta'khudhuhu sinatun wala naw Allah madaukakin sarki ba gengedi ba bacci da Allah a samu jaraba ta yi wahala a baka invigilation ka je agaban yara ka zauna su ji kana idan suka tabbatar minti uku kana min shari dan Allah jaraba za a fadi ba a fadi ba wallahi so shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin siffar da ta cancanta da bauta yasa ya ga maka la ta'khudhu sinatun gangadi ba zai taba sakar Allah madaukakin sarki ba kuma na yadda ba wani mai mulki a duniya da yafi karfin gangadi ni mutum ɗaya ne na gani a jarabawa duniya shekara 30 ya kasa bacci shi kadai ne na gani yasa yake rike da gambin kambin Guinness Guinness World Record shine yake da kambin yayi jarabar duniya yayi gangadi ko bacci ya kasa ya sha magani ya duk wata dubara da za a yi gangadi a duniya kasa shi kadai ne na gani a tarihin duniya shi ma kuma mun yarda jinya ce amma dai Guinness ta kamba mahi ta bahi kambuci a wannan hine mutumin da yafi kowa dadewa idan sabi a duniya amma yanzu kai idan kai kwana daya biyu uku hudu biyar shida bakwai kowa a gidanku he hankalinsa ya tashi ba matsala ba lafiya kai rahin baccin matsala ne a gurinka shi kuma a gurin Allah baccin na ƙasa ne rabbun wa abdun kaifa yastawiya ne ubangiji da bawa ya za a yi su daidaita ba za su taba daidaita ba daga cikin abin da Allah yake cancanta da bauta shine babu ta inda zaka samu na ƙasa tare da shi kai in ka samu da jin daɗi ne da albarka Allah idan ya samu da tawaya ce a gurin shi yasa yace lam yalid wa lam yulad dukkanin mu nan da muke kallo wata rana ƴaƴan mu suna iya samu abin da ba za mu yi ba wala wata rana idan aka busa gangan yaki wala wani idan yayi kururuwa ko yayi kabbara zai iya tafiya ya mutu amma da ya dauki makamai yaro ya tsalla kuka hay dan yirus to inda mutu ya zai don yaron ko yanzu wani dan tiris din da zakai matsala ce kuma ga yadda yawa an kallafa zuciyarmu akan ƴaƴanmu idan kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa auladuna akbaduna tamshi alal ardi ƴaƴayenmu yace kamar hantar mu ce suke tattakawa a doran ƙasa to yadda ka san ba za a ciri hantar ka ba kana ji kana gani ba za ka so na abu ya taba danka ba ashe a dalilin dan wasu sukan zama ragwage a dalilin ƴaƴa wala wasu suka yi sakwa-sakwa da addininsu sai mutum ka samu ya sami iyali ya yi ‘ya'ya ya yi riƙe addini wata rai a masa barazana kora daga aiki in ya zo gida ya kwanta ya ga ‘ya'yansa biyar shida bakwai in aka kore shi ina zai sa sai ga ya ɗan yi rus wani ya hawaye wani ya kuka wani ya fara tunanin da zai ji yanzu wannan ɗan ya kasance masa tawaya ya sa Allah maɗaukakin sarki sai ya haramta wa kanshi babu ɗa kuma babu mata yanzu kai idan girman ya yi girma ka ana ta haɓawa ne da girmanka hekara kaza ya kamata ka yi aure amma don Allah wa ya taɓa cewa ya kamata Allah ya aure a yi wani auren da muke ganin birgewa ce a gurin Allah ta waya ce ko ba ta waya ba ce ba ya ka yi zama ta waya kai a karan kanka ta ina aure ta wuika akwai kofofin ko babu wataƙil su za mu kallaye mu ga aka danganta wa ubangiji Allah ya tsarkaka daga haka wannan abin kenan zai iya zama tawaya wani lokacin fahe ka hiriya za ka fice matar kai ta tada maka hankali ka ji mu ce yana huci wannan tada hankalin da aka yi maka da huci ana kasa ce to inda yana da mata wata rake da hima za a yi mashi haka mutum nawa ne suka zo za su zartar da wani abu gaskiya ce idan aka bi ta hannun matarsu ta ce kul duka na magana ta gare yanzu Allah da yana da annabi Isa a matsayin ɗa yana da Maryam a matsayin mata yanzu dan Allah za a kona dangi Maryam ba za a kona ta kowa za a kona ta ba ka je ka duba duk wannan gwamnonin da shugabannin kasashe da ciyamomi wala lokacin da ka nemi wani abin ta hannun mahaifansu gara ka nema ta hannun matarsu sai su kalihi mahaifin haukace da daddare sai su kama sa bukata ko ba ka ake to dan dakata mana wannan magana ya aka yi shikenan duk har rikita lissafi sannan kuma duk inda kake da kima da alfarma duk inda kake da matsayi ba zai yi ba a cikin wannan karramawa taka da darajar taka da girman da komai ka ji a haka ko za ka ji so idan kuma za ka fita daga wannan an fita da kima da alfarma da daraja in ka higo cikin mutane ba mamaki yadda za su ganka a suturce da girma da sutura shi ne darajarta amma dala wani abu ya faru inda ka kwaɓe kayanka ya za a ganka za a baka wannan girma so kenan kenan samun mace kai in a gurinka alfarma ce a gurin Allah in ka auna da iya rayuwar aurenka za ka ta kasashe a gurin ubangiji yasa malam yake gaya maka cewa Allah da kansa yake gaya maka in aka danganta ma Allah da yace takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda me yasa yace anda auli rahmani walada yace zaka ji sama tana yi kamar za ta fado ko sarki ƙasa ta bude zawatsu su fado me kawai aka ce saboda an ce ma Allah da kafin a samu ɗa sai an samu wani nau'i na ƙasƙanta da risina wannan ƙasƙantar da risina Allah ba zai taɓa karɓar ta ba yasa an tattar da sunan Allah babu inda ake nuna maka na ƙasa a sunan Allah al-aziz zuntiqam al-qawi ko ash-shadid babu inda za a samu rauni ko kare a cikin Allah sunan Allah madaukakin sarki amma duk inda ka cika da miji wani lokacin a same ka da iya nuna soyayya da lallahi da risanawa ba hina in mazantakar ba in kai risana kuma ina girma ni kuma babu inda Allah zai risana shi yasa cancantarsa da bauta bisa gaskiya shine saboda in ba ba inda za a samu tawaya a tare da Allah madaukakin sarki huwal ma'budu bi haqqin la sharika lahu fi zalik ba wanda yake tarayya da shi a haka da haka in ka tare sifofin Allah ba wanda ya isa ya tarayya a cikin siffar sai shi kaɗai shi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa huwa ma'ana la ilaha illallahu shi ne ma'anar la ilaha illallahu fa ina ma'anaha la ma'abu da haƙƙin illallaha babu abun bautawa na cancanta bisa gaskiya sai Allah fa jami'ul ibadat da haka dukkanin ibadoji min salatin wa saumin sallah da azumi wa ghairi zalik da wannan wannan yajibu ikhlasu halillahi wahdahu wajibi ne a keɓance ta ga Allah shi shi kadai la wala yajuzu sarfi shay'in min hali ghairihi baya halatta a juyar da kowace ibada zuwa ga wani ba Allah madaukakin sarki ba sallah da azumi ya kawo su ne a matsayin misali hatta kira neman agaji neman kariya ba da arziki neman haihuwa babu wani wanda ya isa ya bada wannan sai fa sai Allah madaukakin sarki ka nema a gurin wani to ibadar Allah ce ka dauke ka bawa wani wani abin yana daukar sunan shirka da haka duk wata bukata ba mai biyan ta sai Allah madaukakin sarki duk wani bala'i ba mai iya dauke shi in ba Allah madaukakin sarki ba wa ayyan taskallahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah madaukakin sarki yayi nufin ka da sharri ko wata cutuwa ko damuwa fala kashifa lahu illahu ba wanda ya isa ya dauke wannan damuwar idan ba shi Allah madaukakin sarki ba nawa ne dan karamin ciwo amma mutane sai su shekara biyar shida a asibiti an kasa gano shi mutum nawa ne suka yi kwance shekara guda a asibiti suna da arzikin suna da rufin asiri suna da ƴan uwa suna da dangi wani ma a gidansa likitoci ne amma kuma an kasa gano ciwon ba za a magance shi ba fala kashifa lahu illa hu wani kuma kurin babu za a dora masa babu mun san babu aiko to wannan babun kadai wallahi cuta ce idan Allah ya dora maka wallahi ba mai iya dauke maka za ga sau nawa wani sau nawa dangi suka hada kai masa karo karo a bahi jari a ƙara bahi jari a bahi jari a bahi aiki a bude masa kanti sai kawai duk abin da ya bukata a bahi amma wallahi sai ka ganshi cikin wannan talauci saboda Allah ne yace yana so ya ganshi a talauci dai da zaku wallahi kun ganshi a talauci wani kuma idan Allah ya nufi da arziki duk yadda za ku yi a dauki arzikin wallahi ba zai dauko ba kaga kenan shi siffar Allah madaukakin sarki akwai cika akwai kamala da haka in kana neman albarka nemi a wajen Allah in kana nema a ɗauke maka sharri nema a wajen Allah in ka nemo na ɗauke maka sharri ba Allah ba to ka samu matsala in ka nemo ne ya kawo maka alkhairi ba Allah ba to ka samu matsala shi yasa wasu suke ganin ko menene ka zubar da shi ka koma ga Allah madaukakin sarki yasa da masu rataye rataye da masu kulle kulle da masu kaza irin su sahabbai suke ganin cewa wannan abin ko bai kai shirka ba yana zuwa nan zuwa da raunin imani ba akwai zare da ake daura yara a wuya ba wasu su ɗaura musu azurfa da wani mutum da na ji ya fi kwarera mutane hankali wai yara suna cuta a kawo wani zare yake yawo gari wai zare zare kawai zare haka zai lili ka sai ka ɗaura wa yaranka Allah da masu da ya buga gida sai ga ɗaura yaran sa hima irin wani abu yace me wannan ai aka ce wai wata cuta ce tana ɗauke dangi hima haka ake kira ta ai wada'a ya kama ya cire yace inna ala abdullahi la aghniya an hada ko la aghniya an hada ya ce iyalan abdullahi sun fi ƙarfin a same su da wannan ya sa manzan arzikin sulam ya ce man ta'allaka shay'an wakila ilai duk wanda ya rataye wani abu ya ɗan fararansa a kan shi to sai a bar shi da shi wannan ana so ka cokan ka ajiye komai ka koma zuwa ga Allah saboda shi ɗin kaɗai shi ne mai badawa da haka in kamun kafa za ka yi da azumi yi ma Allah in kamun kafa za ka yi da sallah yi ma Allah idan kirari za ka yi yi ma Allah in neman tsari za ka nema nema a wajen Allah maɗaukakin sarki neman agaji kake nema a wajen Allah dukkanin waɗannan nau'ikan ibada ne to babu wanda ya cancanta da su sai Allah maɗaukakin sarki mun yi ta karanta nau'ikan ibada musamman kuma za mu ci gaba da karanta su a cikin kitabun tafi da muke karantawa duk wani abu da aka ce maka ibada ka karanta a ƙur'ani ko a hadisi to wani abin karka ba kowa sai Allah maɗaukakin sarki yasa malamai suka ce ita ibadar ma fa kididdige ta sai an yi da gaske sai yasa aka ce menene ibada yake maka ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu suna ne da ya game duk abin da Allah yake so ya yarda da shi shine ibada inda an ce Allah yana son wannan abin kuma ya yarda da shi to ibada ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu to suna ne na Allah ko siffa ce ta Allah ko aiki ne na Allah kar awa kowa kuma koda an samu irin aikin da aka yi ma Allah an wa ɗan adam to za ka ga ba iri ɗaya bane ba Allah yana son a so shi a girmama shi haka ne mutane ma akwai da suke so a so su a girmama su amma soyayyar iri ɗaya ce girmamawar iri ɗaya ce shi yasa ko da ka samu za ka ga na Allah daban yake na mutane daban yake da haka dai wannan yana gaya mana dukkanin nau'ikan ibada a maida ta zuwa ga Allah shine tauhidul uluhiyya in ka ɗauki wata ibada kwaya ɗaya ka bawa wani to ba ka da kai a cikin tauhidul uluhiyya ɗaya daga cikin kasa-kasan tauhidi man da kai a ciki sai na ƙarshe sai ce wa amma tauhidul asma'i wa sifat tauhidin sunaye da siffofi fa huwa al-imanu bi kulli ma warada fil qur'anil karim aw al ahadith as-sahiha min asma'illahi wa sifatihi hine me tauhidul asma'i wa sifat yace hine imani da duk abin da yazo cikin alqur'ani ko ingantaccen hadisi min asma'illahi na sunonin Allah sufofin Allah sunayen Allah wa sifatihi da sifofin shi menene tauhidul asma'i shine duk sunan da yazo a alqur'ani na Allah ka yadda da shi duk sunan da yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in hadisin ya inganta ka yadda da shi hakanan siffar da take jikin sunan ka yadda da shi wa isbatu halillahi wahdahu kuma ka tabbatar da sunan da siffar ga Allah alal wajhi la'iq bisa siffar da ta dace da Allah in ka ji suna na Allah to ka ba ma Allah sunan kuma ta fuskar da ta dace ala wajhi la'iq bihi subhanahu min ghairi tahrifin ba tare da ka jirkita sunan ba aw ta'dil aw ta'dilin ko ka bata sunan aw takyifin ko ka kwatanta sunan aw tamthilin ko ka bada misali ga sunan waɗannan abubuwan hudu ba a bukata a cikin siffofin Allah ko sunayen Allah ba a bukatar tahrifi ga yadda sunan yake ka ce haka yake ka canja ko ka canja harafi ko ka canja ma'ana shine tahrifi wala ta'til ta'til ka kore sunan kwata kwata ka ce ba sunan Allah bane kai baka yadda ba to wanda ba a wa Allah garaje ne a cikin sunan shi yafi ka sanin shi kansa in ya ba sunan ka kore da kai da shi waye mafi sani kenan wala takyif karka suranta ko ka kwatanta kaifiya ko ka ce abu sa yanayi kaza kamar da aka ce ar-rahmanu alal arshi tawa to karka yi kokarin ka faɗi ka ce ga kaifiya din ba a wa Allah madaukakin sarki haka wala tamthilin ko a kwatanta shi da wani in karfi ne to duk yadda kake jin mai karfi karka kwatanta Allah da shi in tausayi ne duk yadda kake jin mai tausayi to karka gwada ta Allah madaukakin sarki da wannan tausayi din in buwaya ce karka gwada buwayar Allah da buwayar kowa in ka samu wannan sai ka zauna lafiya kana Allah ya faɗa a zauna lafiya manzo Allah ya faɗa a zauna lafiya nayi imani na tabbatar da shi iya abinda na fahimta falilahi hamdu wanda fahimta ba ilimin yana ga Allah madaukakin sarki shikenan in ka hada alqur'ani ka hada hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan Allah guda nawa za a samu dewa to ku bana 30 الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار نعم na tsaya kun tsaya yawa a ƙarfukan lawu kaga waɗannan sunayen wallahi duk wanda ka ɗaga albarka ce da isa a jikinsu ko ina ka ɗaga wallahi ita ce da kafaita Allahu dama shi yasa aka ce shi wannan sunan Allah duk duniya ba wani mai sunan Allahu duk gwarancin yare a duniya duk lalacewarsa ko mutum uku suke yaran babu wanda ya isa ya samu wani sunan Allahu yasa yake ce maka wani gurin hal ta'lamu lahu samiya a ina ka taba jin takwaran Allah babu inda zaka samu eh akwai wata ta ƙabila ita da tafi kowace kankanta a duniya ita ƙabilar yawan ƙabilar yawan sunayen Allah nau kenan ɗari ba ɗaya ko shi ne shahararren hadisi ba ya yakance ya yi ba wanda ya haddace suna ya casa'in da tara na Allah ita ƙabilar ba a taɓa wuce mutum casa'in da tara a ƙabilar ba ita ce kaɗaya ka ce ƙabilar don aka aihu ba a murna na wajibi ne an kashe mutum daya haka kuma su hedan ya karanta musu kawai kabilar mutum 99 ne wajibi idan aka aihu yau to aihu mutum daya ya mutu ko ya mutu ko aka hehi yasa aka ce ba ka wuce mutum 99 ba wato in kana raya duniya ko kana bin duniya ga Allah ya ajiye abubuwan mamaki da yawa a cikin duniya wataƙila sai kabila ta fi kowace kankanta a duniya su ba su taɓa wuce mutum tasa'in da tara ba Allah maɗaukakin sarki rawa da kafirci amalan bi qaulin lahi subhanahu wannan aiki da faɗin Allah maɗaukakin sarki qul huwallahu ahad wannan sune hujjojin da malam zai kawo ina ga kamar ya zo kusan ƙarshen babi babi din mu karanta su sai mu kwana akan aka samu shirki ko to me yasa aka ce Allah na da sunaye ba a kwatantawa sai ce qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل كجا يا musu هو الله احد شي الله شي kadai ne sai amfani da karmar ahad allati ta la tahmilu tasliya kace Allah madaukakin sarki shine ahadun kadai tacci shi kadai kalmar ahad ba a kidaya a bayanta amma in kace wahid ai kana ita isnan ko amma an ce kuma ahad me ake faɗa a biyunta babu yasa Allah madaukakin sarki zabar ma kansa wannan ce qul huwallahu ahadun kace Allah shi kadai ne makadaici ne kadai tace baya da za a yi dauki biyu ko uku ta biyo bayan sa ba a samu da haka a kowanne suna da siffa shi kadai ne a cikin shi na biyu baya shigowa na uku baya shigowa Allahu samad Allah madaukakin sarki shine as-samad shine wanda duk wani abin halitta yana da bukatuwa zuwa ga gurin Allah amma Allah bai da bukatuwa a gurin kowa ba a taba yin halittar da bata da bukata ga Allah madaukakin sarki ba wallahi ko da bata magana ce idan azaba ta yi azaba in ya buɗe baki zai magana Allah zai kira na ba da labarin mahaukaci ko ba wanda ya taɓa jin maganarsa amma da mota ta takahi wala da ya ƙwari buɗa ki ta wayo Allah wani yana maka duk inda mutum yake wallahi sai ya tuna da Allah shi yasa har arna da suke yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan rakibu fil fulki da Allah mukhlisina lahu ddin shi kadai Allah suke kira suna masu tsarkake addini a gare shi sannan idan bukata ta yi bukata a mutum a ƙungurmin daji ya nemi ruwa ya rasa in ya tahi bukata ba ya kallon ƙasa daga kai yake kalli sama ina ma'ana Allahu sama din mai bukata wallahi sai ya koma wa Allah madaukakin sarki amma da yadda kake ji da kasaita da isa wallahi baka isa ka samu wannan siffar ba ba akwai da suke rabon kuɗi ba ko babu duk yadda ka kai da rabon kuɗi ko kana zubar a ƙasa wallahi akwai wanda ba zai ɗauka ba wallahi akwai wanda ba zai ɗauka ba ka zubar wallahi ya tsallake su saboda baya da bukatar naka wani kuma akai masa sai ce na gode wani ka bai sai ce ba da bukata wata kildan ya tsane ka wata kildan baya kaunar ka wata kildan baya son kaskanci ko gori wata kildan ka ba da sallah ka da bukata sai ce maka bana su amma shi Allah ba a isa a wadatu da Allah madaukakin sarki ba dole ne in baka sha ruwan shi ba za ka sha iskar shi in baka sha iskarsa ba za ka samu abincinsa in baka samu abincinsa ba za ka tada za ka taka kasar shi in baka taka kasar shi ba za ka tahi cikin iskar shi tunda in za ka tahi zuwa sama kai jirgi a ina za ka yi shawagi a sararin samaniyar Allah za ka yi shawagi kuma iskarsa kake da bukata ta ɗauke ka don haka ba a taɓa wadatuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba amma ɗan ana ada wadatuwa da shi ko tsakanin miji da mata ɗaya na wadatuwa da ɗaya in ka bata haushi in ka kawo abin duniya ita ce batta so tana fihi kai ma ta bata maka rai ta abinci ka ce bakka ci ko kai yaji ko ta yaji ba ta wadatu da kai ba amma an taba wa Allah yaji in kai yaji ka je ina yasa Allah ce in ka tahi yaji ma to ka taho wajen sa kuma fa firru ila Allah in ka wa duniya yaji ka gudu to ina zaka je ta taho wajen na kuma shi ba a guje masa in an guje masa gurinsa ake komawa yasa ake fafirro ila Allah to amma yanzu ina tsoron ka kuma ka dauki makami kuma ina wajen ka a guje zai yi ba zai taɓa yiwa ba amma shi Allah in ka ji tsoron sa ka guje masa tauhi ake tankara kuma anan da ake samun mafaka ba inda ake samun mafaka sai a wajen Allah shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah la malja'a wala manja minka illa ilayka ba mafaka ba matsayarta daga gunka sai an dawo gurinka da aka duwanda ya ji tsoron Allah to bin Allah yake inda ka ji tsoron Allah to ina mafita ka bi Allah amma an ka ji tsoron zaki sai ka ki zuwa dawa ba yake na makon zauna lafiya kalaf in ka ji tsoron miciji sai ka ki higa surkuki haka ne in ka ga tsoron kunama kar ka taba ta idan ka ganta sai ka zauna lafiya amma Allah in ka ji tsoron sa to sai ka koma gurin sa shine zaman lafiya to duk duniya ba wanda ya sai samu wannan in ina tsoron ka nifa zan yi da kai in ba na son ka ba za mu haɗu ba amma shi Allah dole kuna like Allahu samad lam yalid wa lam yulad Allah lam yalid shi bai haifa ba wa lam yulad ba a haife shi ba duk duniya ba wanda ya samu wannan siffa ka dauki annabi Adam idan ba haife shi ba ya haifa ya haifa idan ka dauki annabi Isa ai bai haifa ba amma an haife bari ta haife shi ko kuma na godinsa ta ta haifar da shi to waɗannan sura aihuwarsa ta fi kowace mu'ujiza a duniya isa da yahuda masu ayyar kiristoci suke ganin mu'ujiza ce sai ta a inda masalar isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin kuma qala lahu kun fayakun kamar annabi isa kamar annabi adam yake yace shi annabi adam khalaqahu min turab daga turbaya allah ya halice shi kuma qala lahu kun fayakun haka ita ma annabi isa mala'ika ne hura shikenan kun fasana isa kasance sai kasance annabi isa dukkanin su kun fayakun ne shikenan kuma balansin akai na rayuwar ubangiji an taba samar da wani ba uwa ba uba an taba samar da wani yana da alaka da jikin namiji amma bai da alaka da jikin mace wane ne na na hawa'u da aka zo ƙarshen duniya sai aka samar da annabi isa yana da alaƙa da jikin mace amma bai da alaƙa da me da jikin namiji shine ma'anar wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la allakum tadhakkaru dole ne duk halittar ubangiji in an samu hagu sai an samu dama amma da ba halicci annabi isa ba to da an samu gidi a halittar Allah an taba samu wanda yake da alaka da jikin mace ba taba samu wanda yake da alaka da jikin namiji ba yasa sai Allah ya balansa aiwar annabi Isa yasa ba za ka taba kallon wani abu a cikin halittar ubangiji a samu baraka ba za ta taba samu ba amma duk mai kirar duniya sai an samu baraka a ciki ba wani kamfanin mota da ya taba yin mota ba a taba samun kuskure a kanta ba an taba yin wata mota a saida ta ta kai kusan naira biliyan ko a naira miliyan 20 bayan an sai motocin kamfanin ya kira motocin sai ce duk inda aka yi ta a duniya a dawo da ita an gano akwai matsala sai an mai da kamfanin ya gyara matsalarta amma halittar ubangiji fa don allah ka duba hagani ba inda aka ƙure fahimta wala irin wani samfurin ɗin iya ɗan adam da ka gani a duniya iyaka kowa tsarin nasa daban ne idan an samu bai wucewa ɗaya a cikin biliyan ana iya samun mutum biyu su yi ɗaya amma ba za ka iya ganewa ba kuma tun da nake a tarihi mutum ɗaya ne taɓa gaya mu cewa za ka iya ajiye waya ɗansa ƴarsa tana zuwa da ta yi haka wallahi za ta buɗe ba na son in faɗe shi kuma kowa ya san ina ji a cikin masallaci na saboda shahararre ne haka ya gabe ce wallahi tallahi malam ina ajiye waya ta ƴata tana ɗora zai buɗe eh shi yasa kuma ƙa'idar ubangiji shine duk abin da yi kuma yana masa istisna'i bai taɓa yin wani abu da bai da isna'i sai isna'i na daɗe ina tunani akan wannan abu in dai Allah ajiye to ya ajiye wani gibigi a ciki shi yasa za ga hatta a cikin halittunsu yakan ajiye wasu sun zo da matsala wani ya faɗo daga cikin mahaifa ya katar da ya zo da matsalar ido wani ya faɗo daga cikin mahaifa sai su zo a manne wani ya faɗo a cikin mahaifa sai su zo da kaza wannan tsari ne na ubangiji kuma duk abin da ka sani iyawa ce ba wanda Allah bai halitta ba a cikin shi hatta wannan mahaifar in ka kalle ta wallahi akwai tsabar iyawa ta ubangiji a ciki ka'idar mahaifa ta ɗauki mutum ɗaya ko? tana ɗaukan biyu? tana ɗaukan uku? na ya ake samun ‘yan biyu? a wani haifci wani hikiba na ubangiji na ke son fida mana ya ake samun ‘yan biyu ne za ka iya samun ‘yan biyu ubansu daban? na wato idan muka tashi da karatu wani zai je bincike ka saka san yan biyu da muke da akwai zai sha mamaki ana samun yan biyu ubansu daban ana samun yan biyu lokacin shiga cikinsu daban ana samun yan biyu shiga cikinsu a haɗe kwai daban-daban ana samun yan biyu kwai a haɗe ko a garin nan akwai yan biyu tsakanin haihuwar na farko da na biyu an kai wata shida ko wata uku kuma yan biyu ne da uwar ta haifa uwa ta bi ka aka ci gaba da bikin suna aka yi komai aka yi komai bayan wata uku ta sake naƙuda ni na tabbatar a masallacin akwai wanda ya san su kuma aka haife ta aboki na ma ya budurcin ɗaya wala muna zaune da iyali na kawai muka ga wani kafshin haka yan biyu ɗaya daban ɗaya daban wata kaza a tsakanin sai ta ce ya za a iya yi na ce a wani sanannen abu ne har da sunansu wala kwanta min yayi tunda ba san zan wannan za mu ci karo da na karatun ba so shi yasa in kana buɗe hikimar ubangiji za ka sha mamaki wannan cikin ba abin da Allah bai ajiye a cikin sa ba so za ka uba ɗaya ne amma tsakanin wannan cikin da wannan cikin wata uku kuma sanannen a matsayin yan biyu da wannan da wannan ubansu daban kuma a ciki ɗaya yasa wani lokacin na ba ƴan uwa duk wani abu da ka gani ka dan leka za ta sha mamaki a ciki akwai wata kotu a america fraternity court ita uba take tabbatarwa tsawon ana rikicin ɗa ne za ka je kotun ta duba ta yi shari'a ta tabbatar eh kai ne uban ko ba kai bane ba to za ka sha mamaki a cikin halitta halittar ubangiji ko a wannan wa yake da suna yuta in ka tashi ka yi sashin fraternity court za ga irin shari'o'in da ake a ciki da jagwalgwalo da abubuwan mamaki a cikin al'amari Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to siffar ubangiji da lam yalid wala yulad walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani kwaya ɗaya da yake kini ko daidai da Allah ba a taɓa samu ba ba wanda ya taɓa yin sa'a da Allah akan komai da ya ce maka walam ya kullahu kufuwan ahad duk sahen da ka ɗauka kowanne ne Allah bai taɓa samun sa'a a cikin shi ba ta komai in a gaban arziki ne Allah bai taɓa samun wanda suka yi daidai da shi ba amma yanzu kai ka duba baiwar da Allah ya maka duk baiwar da Allah ya maka a duniya akwai wanda kuke daidai da shi ko wani ya fi ka cikin ta haka ne ko ba haka bane yi mana ƙarin shekaru baka da sa'a garin ku na duka ɗaya ba maki a ranar ba ko uku ko hudu aka haifa a unguwarku to Allah yana da ta a wajen haihuwa ko a wajen shekaru bai yi magana arziki garin ku kafi ko arziki na idan kana takamar kafuwar arziki akwai wanda ya fi ka arziki kuma idan ka fi arzikin kuɗi watakila fi ka arzikin ya'ya sai sama ya ga ubangiji wani ya ga an hana hinera miliyan ɗaya amma ya bahi ya'ya talatin wani kuma ya bahi biliyan ɗari sai a bahi ya'ya biyu ɗaya ta mutu ta bar ɗaya ɗaya ta mutu a gaban sai mutu ya bar ɗaya don allah ne za ta da naira biliyan talatin to ban da allah wa isa yi wannan abin sai allah maɗaukakin sarki ya yi wannan dogo ya yi wannan gajere in takamar ka tsawo to akwai wanda ya fi ka tsawo a gari in duk garin ba wanda ya fi ka tsawo to fari ba ba wanda ya fi ka to shi ta Allah duk ta fuskar da za ka auna shi ya kere kowa ba da kuma sa'a a cikinta shi ne ma'ana walam ya kullahu kufuwan ahad amma kai a ma'aunin da za a auna in ka fi kowa ilimin addini to akwai wanda suka fi ka na boko in ka fi kowa ilimi akwai wanda suka fi ka tarbiya in ka fi kowa ilimi akwai wanda suka fi ka ibada kuma haɗa ba ake yi wani Allah zai bashi karatu wani Allah ya bashi ibada wani duk sallah wallahi ya raka ta da nafilfili ya raka ta alfajiri ya zauna a masallaci ya ta ambatan Allah ya rana ta fito yayi nafila ya fito in ya je gida yayi walaha ya karanta qur'ani ya kuma zagaya ya zumunci wani kuma idan ya ta kamar mahallancin qur'ani ne in ya izu hida sai kuma ya ci gaba da bacci bai ba raka'atul fajiri bai ba walaha bai zumunci ba dan Allah sa'an wancan sa'an sa ne ba san sa bane ba zaka in Allah ya baka wani abun ba baka wani abin ba to shi Allah ba abin da ya rasa shi ita ma zaka liwa lam yakul lahu kufuwan ahad duk inda zaka auna Allah to babu inda ya rasa wani abu kuma ba wanda ya daidai da shi kuma ba wanda ya fi Allah madaukakin sarki a wannan gurin wa qawluhu ta'ala ko wa qawluhu jalla wa ala laysa kamithlihi shay'un babu tamkar Allah ko menene laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u shine mai ji al-basiru shine gani wannan siffar da Allah ke yawan amfani da su as-sami'u da al-basiru anan Allah ya kera kowa dan Allah duk inda mutum yake da kaifin kwakwalwa ku ajje shi a gaban ku mutum goma su yi masa magana lokaci daya idan sun kai aya sai a biyo daya bayan daya ce kowa ya maimaita abin da ya faɗa kai na farko ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza eh haka ne kai na biyu ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza eh haka ne dan Allah za a samu to naka kalli wannan masallaci ba wani wanda ya isa wani motsi ko da kafa ko da hannu face Allah ya ji wannan motsi ba wanda ya isa ya furta magana face ya ji wannan magana tashi kuma wasu da yarabanci suke wasu da Hausa wasu da inyamuranci wasu suna nan kamar maganar kwadi don don wannan don don din haka Allah yana jinta kuma yana nan a rubuce ya san shi a iya wannan kadai wallahi ya isa nuna maka Allah ya gajiyar da duniya kuma aka ce inda za a samu bakar tururuwa akan bakin dutse da cikin duhun dare wannan sawun nata da take taka kasa Allah yana jin karan sawunta karan dan kirin-kirin bai hana Allah ya ji karan tafiyar tururuwa wanda mai jini a duniya sai ya samu wannan wallahi bai isa ba amma jin Allah babu wani abu da bai ji wani sauti bai hana jin wani sauti kuma daidai lokacin da ake kida a daidai lokacin Allah yana tantance makarantar alkur'ani yana karance masu hadisi yana kuma tantance a suwaye suka daga hannu suke kiran shi kai ka san akwai lahi akwai izaya a gurin nan wa huwa samiu albasir kuma yana gani yanzu ta inda wani abu a koyi a bayan wannan filin lahi bai isa inganta ba amma Allah madaukakin sarki yana ganin abin da yake fili yana ganin abin da ke karkashin kasa kuma abin da yake saman mu Allah yana ganin shi to ban da ganin Allah madaukakin sarki ba wanda isa haka kai ne fa yanzu ka daga kai ka kalli yamma kai ga sama da ƙasa ta manne to din da ƙasa da ƙasa ta manne iyaka nan ne na ganin ka yake abin da yake bayan wannan mannewar kana ganin shi baka isa gan shi ba idan rana ta yi rana sai ga ruwa akan kwalta kana tafiya ruwan yana ƙara gaba kana tafiya ruwan yana ƙara gaba a haiba ruwa bane ba kenan idan ka ne bakin abin da zai iya gano a daidai wannan lokacin shi kuma idan Allah ba inda bai kai ba yasa to Allah yake amfani da waɗannan sifofin da su ya gajiyar da duniya wa huwa samiu al-basir duk wanda ya isa da cewa shi abun bauta ne dan Allah ku ga da hidar magana ka sunkuya ka zage shi wallahi bai isa bai gani in ma ce zagin sa kai to wani irin zagi ya maimaita zagin bai isa ba ga hidi kana gabansa za ka zage shi albasir kuma duk abin da kai yana ganinka da Allah duk wanda ake musu fadanci da mulki in an bar gabansu ana gulmar su ko ba sa yi wani fada ne baya gulmar ubangidansa wani zagi ne baya tunna ma ubangidansa amma a gabansa zai kamba mahiyar mutunta ya yi komai amma ya kuma ba sai ka jira cewa Allah kawai da hakuri miki me yake nufi da hakuri amma inda a gaba ubangidansa ya faɗa ya ce haƙuri suke za a zauna lafiya ƙalau to amma ka isa ka sun koyar da kanka ka cewa Allah haƙuri muke da kai to shi tsara ga to shi duk inda ka ga siffa ko suna na ubangiji wala ba irin naka bane ba dan kaga kai ma ana ce maka kana ji kai ka tabbatar ba irin jin ubangiji bane ba kai yanzu fa ana fa wani abubuwa a cikin kasuwar gumar duk cikin mu nawa gure ga mana abin da ake na kawai ba mu labarin abin da yake faruwa yanzu a cikin gwamnatin jihar jigawa akwai babu ko aljani ka tura ya jiyo maka in ya jiyo wani abin ba zai jiyo wani abin ba ko kuma an ya taho ya kawo maka kafin ya kawo ai sai abin da bai jiyo ba kuma dole akwai abin da ya kubuce mashi amma Allah madaukakin sarki da ya ce maka wa huwa samiul basir yana tabbatarwa kansa da suna ne da siffofi kuma sunan da ba wanda isa ya tarayya da shi kuma ita ce abin da ya fi komai yaduwa a cikin mu ji da gani to don ka gane da ji da ganin Allah ba irin naka bane yasa da yace laysa kamislihi shay'un sai ce wa huwa samiul basir don ka gane siffofin ubangiji ko ka ji sunan irin naka to ba irin naka bane ka ji siffar kana da ita to ba irin taka bace in ka ji ana ce maka mai karfi irin karfin Allah ne wala ba irin karfin Allah bane ba duk inda kake da karfi akwai ran da karfin ba zai aiki ba amma babu ran da Allah madaukakin sarki karfin sa ba zai aiki ba وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية malai ce waɗannan da su ne kashe-kashen tauhidi guda uku akwai malaman da kuma da suka tashi raba tauhidi sai suka raba shi gida biyu sai suka ce tauhidul asma'i wa sifati suna karkashin tauhidul rububiyya da haka tauhidi guda da su tauhidi guda biyu da wanne da wanne tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya wala mashahata fi zalik malai ce babu wani abun bacin rai akan haka ashe guda biyu ne ba matsala guda uku ne ba matsala li'annal maqsuda wadihun fi kila tafsi'a taqsimaini domin abinda ake da bukata ya fito fili a dukkanin kashe-kashen da aka yi da wanda suka ce tauhidi guda biyu ne da wanda suka ce tauhidi guda uku ne duka dai abinda suke da bukata mu yarda Allah shine mai halitta shi ya cancanci abin abota masa kuma Allah yana da kyawawan sunaye yana da kuma siffofi masu daraja wanda bamu na kasa a cikinta abinda muka faɗa daidai Allah ka amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace wannan yake cewa akwai takarda da aka bani ta farko dai akwai malam Amadu mai yan yara ga yan uwa muna karatu da shi yanzu an rubuto bai da lafiya ana da bukatar a sashi cikin addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya sa rashin lafiyar ta zamanto kafara ce a gare shi Allah madaukakin sarki dukkanin cikin waɗanda ba su da lafiya ubangiji ka ba su lafiya Allah ka yaye mana ka ba mu ikon cin jarabawar idan ka jarabe mu da wannan rashin lafiya din sai bukatar sa ta biyu da dama kuma tana cikin bukatar majalisin shine yiwa mai martaba sarki addu'ar cika shekara 43 akan karagar mulki muna addu'a ubangiji Allah ya ƙara imani ya ƙara daraja da ɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ya ƙara lafiya da adalci da ƙaunar talakawa a jiya ne aka yi bikin ko aka yi walimar walimar cika shekara arba'in da ukunsa da haka kuma kusan ya zama kusan sarkin da ya fi kowanne daɗewa a waje arewacin najeriya ko so muna addu'a Allah ya sa dadewar irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta ce a ce a dade kuma da ayyukan imani a cikin ta wannan ita ce rawar da tafi kowace albarka Allah ya ma tsawon kwana kuma ya sa maka albarkar imani a cikin wannan tsawon kwana din muna addu'a Allah ya kara wa sarki lafiya Allah madaukakin sarki ya kara masa kaunar talakawa Allah madaukakin sarki ya ƙara yassare masa abokan aiki nagari wanda za su ba shi shawara ta gari Allah ka kawo albarka cikin wannan masarauta tamu waɗanda suke da hannu wajen ci gaban wannan masarauta ubangiji Allah ka ƙara musu albarka ka ƙara yassare musu Allah madaukakin sarki duk abin da muke jin tsoro Allah ka yaye mana Allah ka kawar da shi iyaye da kakannu da ƴan uwa da suka riga mu gidan gaskiya ubangiji Allah ka ji kansu ka gafarta musu mu da muke rayu ubangiji ka sa mu mutu da imani Allah ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna masu makwabtaka da shi wannan shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya shiga cikin al'amuran malan tare da na masu sauraro Allah shiga cikin lamuran mu baki daya malan shi menene hukuncin waɗannan harkokin na network waɗanda zaka siyi wani product a wata manhaja kai da fazitin kuɗi sannan kuma kake cirar profit kowace rana kamar solar da sss ko me solar din to wani sabon abu ne ma fito ai ina ji mun yi maganganu akan irin waɗannan duk waɗannan harkar ta crypto gaba ɗayan ta ka tattara ta kawai barawo ne da barayi wanda Allah ya ba nasara kawai hili ne magana za ita gaskiya babu wani abu da ya halatta a irin waɗannan kasuwanci ne ko Allah ya maɗauki sa zuba mana asiri kawai mai san banza ne da masu san banza eh kuma dama wa kadalika liwali ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaktumun azzalimi ne haka Allah yake hada azzalimi da azzalimai wani ya ci nasara akan wani wani ya ci nasara akan wani wani lokacin zaka zuba ta tsakuro wani lokacin ka zuba ya tafi amma a ka'idar shari'a ta musulunci wajibi ne idan zaka saya ko ka sayar a samu abin da za ka saya a samu abin da za ka saida a samu kimar abin da za ka saya a samu kimar abin da za ka saida a samu kuma na saya na sayar maka kuma a samu amincewa so diyanci cinikin da ake da kirito ba a cika waɗannan ka'idoji ana gane halal da haram ne ta hanyar cika waɗannan sharuɗa yadda ka san aure babu yadda za a yi kai aure ban mace ko zai kawai ka zo ka buga invitation a yi ta biki ka yi ta free wedding picture ka yi ta komai a zo a haɗa masallaci Allah ya bada zaman lafiya wace ce masu a ci ana jejjira eh ta ka ce so Allah maɗaukakin sarki ya yi mana su ba hannun Allah wa bihamdika a shaɗa Allah ila ila ta sai hurfa tobe ilaika afuwan kamar ya fi kowane daraja da kima a gurinmu a yanzu kuma sai Allah ya kaddara ana samun tangarda da yawa wala ni ma har bana jin dadi a jikina watakil yanayi da muka shiga da duk sati nake zuwa Kano zan zama man 2500 6000 gurgurgur ina samu yan fasinjoji na zan rage zan dufan da damuwa sosai to yanzu Allah ya kusan duk lokacin da zai fulta sai na zuba kusan 35,000 zuwa 36,000 kaga kace duk sati akwai tashin hankali a ciki da haka ina mai da tafiya ta Kano sati biyu to ina mai da ta sati biyu kuma kwana daya ba zai iya biya ba mun kasar da nake da akwai ba to lokacin in biya bukata asabar dole lahadi in koma kasuwa nan ne da muke farke kudin man to sai ga in ka dawo gida karfe 5 kaya zaka hirya ka dauko kaya ka taho ba zai ba ko ka taho ba zaka samu karatu ba dole ya ce a bada hakuri ba karatu a bada hakuri kuma sannan cewa yawan babun babun babun ba dadi to karshe dai yan kwamitin karatu sai suka zauna suka ce to karatun masallacin Muhammad Tasu nan shine masallacin mu me zai hana mu dauke karatun Lahadi mu maida shi masallacinmu na juma'a karatun da muke na wannan ranar a maida shi gobe litinin daga satin sama saboda haka kenan ko da tsotsai ya ritsa da lahadi a kano za ta ritsa ne a masallacinmu shi wannan karatun in allah da sai ya zamanto yana nan intact kusan ba abin da zai taba shi so wannan dai shine abin da yan kwamitin karatu suka ba da shawara ni dai na ji ta mu ina fata kuma za ta yi wa yan uwa eh insha allah na insha allah insha Allah karatu hukuma litinin karatu wannan majalisin ya tafi daga lahadi ya koma litinin karatun kitabu tauhid idan muka yi na gobe shi ma ya tafi daga gobe ya dawo lahadi sannan satin saman da zamu yi na lahadi wata kalli kuma karatun mata ne amma dai karatun gobe akwai shi insha Allah ta'ala in an yi na gobe ya canza rana wani ne canji da aka samu kamar transfer da aka wa principal na ta wadatar Allah madaukakin sarki mana jagora Allah ya tabbata da alƙairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik